الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيورانا لهدي sha biyar ga watan jumadal akhira hijira 1447 wanda ya muwafaka da bakwai wanda ya muwafaka da bakwai ga watan sha biyu shekara ta 2022 miladiya ci gaba da karatu a littafin da ya shahara da kawa'idi wato kawa'idu tauhidi wasalati wannan shi ne darasi na shida to darasin da ya gabata an kammala bayani akan sifofi da ya kawo sifofi sittin da shida tare da kishiyoyinsu bisa mahanga ta su al'asha'ira da waɗanda suka bi tafarki irin nasu mun ji kuma wurare da suka saba ma ahlus sunna wal jama'a wuraren da ba za a yi koyi da su a nan ba ko a yi aiki da abin da suka kawo tunda abu ne aka gina a bisa kuskure eh to amma kaɗan ɗin da aka samu sun ɗan yi muwafaƙa da ahlus sunna to sai a riƙe sauran kuma sai a ci gaba da yi wa mutane bayani cewa to ga kuskure kaza da kaza da kaza don mutane su nisanta to wannan shine kaso na farko na littafin sai bangare na biyu shine bayani akan sallah wanda ya kira shi da qawa'idus salati kamar ya raba littafin da gida biyu qawa'idut tauhidi da qawa'idus salati ƙa'idodin tauhidi sun gabata sai bayani akan ƙa'idodin sallah to shi ne ce bismillahirrahmanirrahim da sunan allah za mu fara wannan karatu da cikakkiyar rahama da cikakkiyar jinƙai wa sallallahu allah ya daɗa salati ala sayyidina bisa shugaban muhammadin annabi muhammadu wa alihi da iyalansa wa sahabihi da sahabbansa wasallama ba wasallim ba wasallama taslima eh tunda can wasalla ya ce wasallallahu to abin da yake daidai ya ce wasallama eh shi zai yi muwafaka ga wasalla mm. mm. ta ba mu kai fa'ida ba fa'ida ai sai an gama bayanin sallah can ƙarshen littafin shi ne tsarin littafin kila dai nusa ka ba ta da kyau amma tsarin littafin shi ne yadda ka je na karanta fa'idodi za su zo su daga baya ba yanzu ba to wa alihi da alayensa wa sahabi da sahabbansa wa sallama ya daɗa sallama taslima wato sallama shine aminci wannan taukidi ne haza kitabu wasu nusak ana sa hazihi to hazihi din kuskure ce haza shine daidai haza kitabu qawaidus salati wannan littafi ne da ya kunshi bayani akan ka'idodin sallah qawaidu jam'u qa'ida wato jam'i ne na ƙa'ida. abin da yake tushe ko asali wanda za a gina abubuwa a kansa na hukunce-hukunce to shi ne za a yi bayani wato ya kunshi sharuɗan sallah rukunanta wajibanta musahabbanta makaruhanta mubtila tunata duk wannan ya shiga ƙarƙashin ƙawa'idus salati to wannan littafi na biyu zai yi bayani akan wannan wal wudu'i haka shi ma za a yi bayani akan ƙa'idodi na alwala hukunce-hukuncen shi ma alwala binda ya shafi shi ma rukunansa wajibansa musahabbai sunnoni abubuwan da ke warware shi to shi ma ya shiga cikin qawaidul wudu'i wal ghusli aka za a yi bayani akan ka'idodi na wanka ya ake wankan me sharuɗansa me mujibatu nashi me sunnoninsa me musahabbansa to shi ma dai dai ya shiga cikin ƙawa'idu na gusulu amma fa wankan nan sai ya kaidi ya ce maka minal janabati wankan janaba to ya faɗi haka don ya cire maka sauran wanka eh wanda ba lalle ba ne ya yi maka bayaninsu kawai dai ya takaita iya wanka na shi janaba ɗin wanda yake shi ne wajibi ga mukallafi idan wannan sifa ta janaba ta same shi wacce yammumi haka kuma za a yi bayani akan madadin shi wankan da alwala ɗin abinda ake kira da taimama da shi ma za a yi bayani akan ƙa'idodinta ya ake yin ta meye wajibanta meye sunnoninta da yake walwale ta to ita ma dai za a yi bayani wadda ita takan zo don ta tsaya madadin wanka da sal'a da alwala a lokacin ibada idan lalurar yin taimama din ya kama to waɗanga abubuwa da ya ambata sallah alwala wanka taimama to su ne zai yi bayani a kansu su ne zai yi bayani a kansu a wannan littafi a na biyu ya ce waman arafa waman arafa wanda ya san hazihil kawa'ida ba haza ba ba hazal kawa'ida ba wasu nusa haka suke sawa to kuskure ne hazihi shine daidai to mai yiwa wajen bugawan shi ne sai su ɗauki hazihi sai su kai shi can farko hazihi kitabu qawa'idus salati shi kuma haza ɗin da yake farko sai su kawo shi anan wa man arafa hazal qawa'ida to wannan kuskure ne haza ɗin shine farko hazihi ɗin shine anan tunda haza ishara ne zuwa ga kitabu ba ishara ne zuwa ga qawa'idu ba shi kuma hazihi ishara ne zuwa ga alqawa'ida to za mu ga alƙawa'ida jam'u ƙa'ida eh to kaga jam'i ne haƙƙinsa a yi masa ishara da mu'annasi shi kuma kitabu mufradi ne kuma muzakkar to haƙƙinsa kaga a yi masa ishara da haza eh wannan shi ne to wanda ya san waɗannan ƙa'idodi da muka ambata ƙa'idodin sallah ƙa'idodin alwala ƙa'idodin wankan janaba ƙa'idodin taimama to faƙaɗi haƙiƙa a rafa salata haƙiƙa ya san sallah saboda duk abin da aka faɗa to sharaɗi ne na ita sallah ɗin tsalki tun daga alwala wanka ko taimama in su waɗannan biyun ba su samu ba to kaga sharaɗi ne na ita sallah ɗin kuma ga shi haɗi da ƙa'idodin ita sallah ɗin to shi yasa ya ce wanda ya san su ya kiyaye su sani anan yana nufin sani na kiyayewa da haddace su to shi ya san sallah wa mallam ya arif ha wanda kuma bai san su ba to la ya arifu shay'an bai san komai ba min dinillahi cikin addinin Allah fasalatuhu batilatun to shi yasa in yayi sallah sallah shi za a hukunta cewa batacciya ce eh to ita wannan magana tashi ta ƙarshe akwai ɗan gyara a kanta eh akwai ɗan gyara a kanta na farko wa mallam ya arifha la ya arifu shay'an min dinillahi to kamata yi ai kamata ya ce la ya arifu shay'an min ahkamis salati ko min qawaidis salati amma ya ce min dinillahi gaba daya to sai dai in yana nufin dinu din da ma'ana sallah la'akari da cewa sallah din imaduddini ce eh to kaga wannan haka ne duba da in dai za a ce musulmi ya jahilci ƙa'idodi na sallah to kaga zai yi wahala a ce kuma ya san wasu abubuwa saɓanin na sallah ɗin tunda sallah ɗin ita ce mafi sauƙi ga mukallafi a ce ya san dokokinta me yasa saboda ita kusan kullum ana yinta kuma ana maimaitawa har sau biyar to sai zamo kenan sanin ƙa'idodinta ya zamo kamar lalura to idan za a ce mutum ya jahilce ta to kaga kamar ya jahilci addini kamar ya jahilci addini to in haka yake nufi kaga babu babu ishkali akai eh amma fa salatuhu batila cewa dan bai san su ba sallar shi ta baci a to shi wannan wani kauli ne daga cikin zantukan malamai akwai sabani na malamai mukallafi wanda ya yi sallah duk da shi yadda ya faɗi maganar ba haka magabata suke kawo ta ba ba haka magabata suke kawo ta ba yadda suke ambatatta shine mutumin da ya yi sallah ko alwala ko wata ibada ne daga cikin ibadu kuma ya yi ta yadda shari'a ta nemi a yi ma'ana ya yi ta lafiya lau to dai kammala sai aka tambaye shi ƙa'idodin wannan ibada ɗin da sharuɗanta da sauran abubuwan da suke da alaƙa da ita na mustahabbai da abubuwan da ke ɓata ta sai ce shi bai sani ba kawai ni na ga mutane na aikatawa shi yasa ni ma na yi inna ma ra'aitun nasa kawai ni na ga mutane na yi ne shi yasa ni ma na yi kawai kama ra'aitun nasa to sai suka ce sallar shi ta ɓaci daga cikin waɗanda suka shahara da wannan ra'ayin shine al'imamul aufi ɗaya daga cikin malaman malikawa wanda yana da magana akan wannan kusan akwai wani malami da ya tattaro maganganunsa game da sallah sai rubuta wani littafi takaitacce haka wani ɗan ƙaramin littafi ne ya shahara da al'aufi zaure ana karantar da shi to a ciki akwai wannan magana ɗin sunansa kenan al'aufi sai aka ɗauko sunan asalin mai magana ɗin sai aka sama shi sunan littafin sai ya shahara da haka to za ka ga in mutum ya gama su shi al'abunan ƙawa'idi da al'akhdari su al'ashimawi to wasu zaurukan za ka ga akan neme ka ka nemo shi da ina ganin shi kasuwa yanzu na daina ganinsa ɗan ƙaramin littafi ne al'aufi ya yi bayani akan hukunce-hukuncen sallah da sauransu to a ciki akwai wannan magana ɗin to amma tun da daɗewa malamai sun masa naƙadi shi al'aufi ɗin kamar su addasuki ya yi masa martani akan wannan magana kamar su al'adawi kamar su attata'i to duk sun masa raddi a cewa abin da yake daidai idan ya je wajen malami masani hukunce-hukuncen sallah sai malamin ya sauwara masa yadda zai yi sallah tun daga farko har ƙarshe sai je sallan a haka to sallar shi shi ta yi ko da ko da ya gama an tambaye shi me farillan sallah me sunnoninta me abubuwan da ke bata ta ce bai sani ba sallarsa ta yi wanda shi ne mai al'iziya ya rinjayar wanda ya kawo zantukan guda biyu duka to amma daga ƙarshe sai ya ce wannan shi ne abin da yake daidai inda ya anshe ta ne daga malami wanda yake masani ba za a yi hukunci cewa ai babu sallar shi ba amma da zai je ya sallah shi bai je wajen malami ba bai tambayi kowa ba kawai ɗaya je ya sallah to ko da ya yi ta daidai in bai san hukunce hukuncen ta ba to sallar shi ta ɓaci saboda nan ya gina ibada bisa ga jahilci kuma Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu mai al'akhdari yana cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumar lahi fihi wa yas'alal ulama to shi ko guda bai yi ba bai je ya koya ba bai je ya tambayi malamai ba kawai shigewa ɗaya masallaci ya kama sallah to ko da ya yi muwafaka ya dace da yadda shari'a ta ce ai sallah din sallah saba ta ba shi wannan ijma'i ittifaki ne na su malamai amma wanda ya je zauna gaban malami malami ya yi masa bayani ya suranta masa kuma ya je ya yi yadda ɗin aka yi masa bayanin ba tare da ya kuskure ba to shi sallarsa ta yi daidai saboda haka wannan magana tashi asalinta ta shi al'aufi ce da kuma waɗanda suka goya masa baya mutuntuni malamai sun masa martani kamar yadda na ambata muku kuka samu koda shuruhu ne na risala za ku ga bayanai da kuma shuruhu na al-mukhtasar to duk za ku gani kamar shi sharhin attata'i da kuma hashiya ta shi attasuki da hashiya ta shi al'adawi to duk sun tattauna wannan matsala din kuma sun yi martani a kanta sau da haka abin da yake daidai fasalatuhu batila ba za a yi ilakinta ba akwai tafsili banda wanda ya je ya amshe sallah din wurin malami to shi ko da bai haddace farillai ba da wajibai to ba za a ce sallar sa ai ba za a ce sallar sa ba ta ba ko ja'ala hashaykhu to shi malam ya sanya waɗannan ƙa'idodi da ya ambata zai yi bayani akai ƙa'idodin sallah ƙa'idodin alwala ƙa'idodin wanka na janaba ƙa'idodin taimama to dukansu ya sanya su ala samaniyata ashara baban ya sanya su babe goma sha takwas e babe goma sha takwas ya sanya su e to a shehu a nan shi ne dai malam mai kawa'idi da ya ɓoye sunansa an gane? ya ɓoye sunansa eh kaga ba a san shi ba kenan tunda a shaihu kaga ai ba sifa ce eh to me yasa ya sanya waɗannan ƙa'idodi akan babuka sha takwas sai kawo maka illa liyakshifa don ya kuranye ma bika abin da yake makale tare da kai minal ishkali ɗan da dama ana samun kuskure sai a rubuta al'ashkali ba daidai ba ne minal ishkali na rikici hamza ɗin nan ƙasa take amma har a wasu zauruka za ka ga bisa wannan kuskuren ake karantawa kuma a fassara sai su ɗauka kaman jam'i ne na ishkali kuma ba haka ba ne domin al'ashkalu in an ka ce al'ashkalu jam'u shakalin shi ne alhai'a alhai'at sifofi to kuma ba shi shi mai littafin yake nufi ba min al'ishkali ne shi kuma daga ashkala yushkilu ishkala an gane rikitarwa an gane yawwa to amma aka ce min al'ashkali yadda mafi yawa suke rubutawa sai zamo daga sifofi ko hayat kuma sai zan babu wata ma'ana babu babu babu ma'ana ke da to da yawa za ka ga in za a buga littafin haka suke buga shi amma dai kuskure ne al'ishkalu shi ne daidai da ma'anar ashkala yushkilu ishkalan sai ya zamo masdari ma'ana dalilin da shi malam mai kawa'idi ya sanya maka waɗancan ƙa'idodi ya rarraba maka su a babuka babuka guda goma sha takwas don ya kuranye maka ya yaye maka rikicin da yake tare da kai na rudu na rashin sanin addini ƙala shaihu hawa yau da shi shaihi ya faɗa alfaƙihu wanda yake faƙihi al'imamu wanda yake kuma limami abin koyi to shi ma dai duk wannan sifofi ake faɗa dai ba ayyana sunan nasa ba ju'ila ba ja'ala ba wasu nusat ana sa ja'ala kuskure ne jimin ɗin nan don magare ta ainun kasara mabniyun lil majhuli kenan ju'ila an sanya fara'idus salati farillan sallah hamsata ashara guda sha biyar sai zan ju'ila din nan an shafe fa'ili bai fa'ili shine malamai kamar an ce ja'ala ulama ko ja'ala ahlul ilmi fara'idus salati hamsata ashara to amma sai aka shafe fa'ili sai aka ce ju'ila fara'idu din sai zama na'ibul fa'il mudafun as-salatu sai zama mudafun ilaihi an gane eh an sanya farillan sallah su zama farillai guda sha biyar guda sha biyar idan an ce fara'idu zai zama jam'u faridatin jam'u faridatin ittafaqa alaiha malikun ba maliku ba malikun bitanwini imam malik ya ittifaki akan sha biyar ɗin shi ma ya yarda da sha biyar ne wa shafi'iyu shi kuma ba tanwini haka shi ma al'imamu shafi'i shi ma ya ittifaki kan cewa biyan ne a sha biyan ne wa abu hanifata haka nan malam abu hanifa shi ma ya yi wannan ittifaki cewa sha biyar ne wa ahmadu bunu hambalin hambalin bitanwini da al'imamu ahmad ibnu hambal eh wannan magana ita ma akwai gyara a kanta eh wannan ittifakin da ya ambata babu shi a duniyar ilimi babu shi ko a mazahaban ma ta malikiya babu shi ballantana ma a ce sauran mazahib mazhabu shafi'i mazhabu abi hanifa mazhabu al'imami ahmad a tamu mazhaba ma kusa akwai zantuka har guda hudu ma zuwa biyar dangane da adadin farillan sallah to kaga to ina maganan wani ittifaki to ya daga cikin manyan dalilai wanda ka nuna maka mai littafin ba wai wani gwarzon malami ba ne yau dai wani ne ya yi karatu gwargwado ya san abin da ya sani sai ya rubuta littafin iya abin da ya sani amma ba wani malami ba ne cikakke eh sha biyar ɗin akwai waɗanda suka faɗi haka kuma su ne galibi daga cikin malikawa cewa farillan sallah sha biyar ne su suka fi yawa amma akwai wasu zantukan akwai malaman da suka ce ashirin ne minal malikiya rillan sallah ashirin ne kamar abul fadli alƙadi iyad rahimahullah yana da littafi mai suna al'ilamu bi hududi wa ƙawa'idil islami to a cikin littafin ya faɗa ya ce farillan sallah guda ashirin ne alƙadiyar kuma mu'tabari ne a malikiya mu'tabari ne hakanan akwai waɗanda suka ce sha takwas ne kamar ibn rushidin shi ma almaliki shi ma mu'tabari ne shi ma ya faɗa cewa sha takwas ne mutabari ne babba kuma wanda ya yi bidayatul mujtahidi sauran littattafai akwai waɗanda suka ce ma goma ne kamar ibnul jallabi ibnul jallabi yana da littafi mai suna a tafri'u ibn jallab san shi ma da ɗaɗɗe ne ya rasu hijira 378 kaga ya jima to shi ya ce farallan sallah guda goma ne to sha biyar ɗin shi ne na ciko na hudu to akwai malaman da ma sun ka wuce haka akwai ƙauli cewa ma farillan sun kai talatin malam zarruku ya faɗi haka a littafin shi na sharhi da ya yi wa manzuma ta manzumatul ƙurɗubi wanda mun yi daurata abin nan kyabe ko eh ta yahya al-qurtubi urjuzatul wildan yawwa to ahmadu zarruq ya yi mata sharhi to a ciki ya ce akwai malaman da suka ce farillan sallah sun kai talatin to malam mai kawai ina ina bata ittifaki eh eh wannan iya malikiya ba ba mu shiga sauran mazahibu ba eh to kaga shi kan nuna maka malikiya ma rahimahullah bai bai nisa cikin ta ba bai nisa cikin ta ba eh to shi yasa shi Yahya al-Qurtubi yayi ishara zuwa ga sabani yake cewa fara'idus salati inda nas khamsu wa ashrun qala hal aqyas eh bisukun shi ne zai dace da wazani qala hal aqyas eh kaka ce qala hal aqyasu kaka ce ko fara'idus salati inda nasi عند الناس فرائض الصلاة عند الناس خمس وعشر قال هل أقياس أو نسخا فرائض الصلاة عد الناس خمسا وعشرا قال هل أقياس أكوي وانا النسخة دي أكويتا wa'addaha ba'dhuhum 20 wa qala ba'dhum ashruha yakfina fa khudh hadaka Allah bit tawassut li'annahu ta'alluqun bil ahwati to kaga shi ba abin da ya ishara wanda littafi ne da aka rubuta ba kananan yara urjuzatul wildan yace farillan sallah wasu daga cikin malamai masu kaifin hankali sun faɗa cewa sha biyar ne yana ishara zuwa ga ra'ayin aksarul lama na malikiya mafi yawan malaman malika sha biyar suke faɗa ya ce wa addaha ba'duhumu ishirina shi kuma yana ishara zuwa ga alƙadi iya duk da bai faɗa ba amma shi yake nufi wa ƙala ba'adu ashiru haya kafina shi kuma yana ishara zuwa ga ibnul jallabi shi ke ishara zuwa gare shi to saboda haka wannan magana ta malam mai kawa'idi kuskure ce kuskure ce gabanta da bayanta Allah shi yahi masa iya abin da ya sani kenan to kaga ire-iren su to ina ga yanzu malaman ku da ke karantar da ku in waɗancan suna faɗa irin wannan kuskure ka duba haka karatu cikin manzuma fata alƙurɗubi mala to wai layin ma dai fassara wai da fito da ma'anar ma abin da littattafan sun ka kunsa ai mai waɗin ya karanta bai gane ba ko kuma ɗin ma bai karanta ba illa littattafan da ya karanta ilimi ne bai kai wannan ba to amma abin tambaya ina ne ya ga wannan ittifaƙin shi ne abin tambaya tun da babu inda aka rubuta shi ta zai iya yiwa shi ma ya naƙalto abin ne daga wani malami mai rauni irin waɗanda kawai da sun ji an faɗi abu sai su zabta ko musamman kila malamin ba mu haƙiƙi ba ne malami in mu haƙiƙi ne ba laifi don abin da ya faɗa sai ka cafka to yanzu kawai ya ji ne ana faɗa a makaranta shi kuma da ya tashi rubuta littafi sai ya rubuta duk wannan zai iya yiwuwa don wannan magana ba a littafi ya ganta ba babu wanda ya taɓa rubuta ta babu Allah ya gafarta masa babu fara'idis salati babe da zai yi bayani akan farillan sallah wa amma fara'idus salati amma kaga farillan sallah fa khamsata ashara guda goma sha biyan ne kamar da yadda ya ambata a baya awwaluha na farko dukhulul waqti fardun shigan lokaci farilla ne eh to nan fara'idu a duka ya cakuɗe da yake wasu za ka ga sharuɗa ne wasu kuma farillai ɗin ne da ma'anar rukunai saboda haka cewa fara'idu ya ƙunshi shuruɗu ya ƙunshi arkanu eh don kowane za ka iya samu a ciki yanzu kamar dukhulul wakati da ya ambata kaga sharaɗi ne eh shigar lokacin sallah sharɗin ne to kenan fardun da ya ambata da ma'anar sharɗun eh shigowar lokacin sallah to sharaɗi ne duk sallar da lokacin ta bai shigo ba to ba za a yi ba in kuma an yi ba ta yi ba wannan ijma'i ne na malamai ba a sallah sai lokacin ta me ya shigo sai ya shigo eh kuma lokaci kamar yadda aka sha bayani kowace sallah tana da muhtari tana da daruri hmm? eh kowace sallah yadda an yi bayani a cikin karatun al'iziya da sauran karatuttuka wa tsohuru da tsalki fardun shi ma farilla ne kamar yadda dukhulul waqati fardun to haka shi ma wa tuhuru fardun tsarki shi ma farilla ne to shi ma kaga sharaɗi ne tsarki a sallah sharaɗi ne ba wai kawai farilla ba to kenan zai zama fardun nan da ma'anar sharɗun tunda da shigar lokaci da tsarki duka a wajen sallah suke ba a cikin zatin sallah suke ba shi ne alama ta sharaɗi to kuma ce wasa wa tsohoro a nan duka tsalkin ɓangarorinsa sun shiga in akwai janaba to kaga wankan janaba ya shiga in ba janaba alwalla ta shiga to sai zamo su ɗin dai ake nufi to shi ma sharaɗi ne musulmi ba zai yi sallah ba alhali ba ya da tsalki akwai hadasi tare da shi sawa'un hadasi karami eh, ko babban hadasi wanniyatu da niyya to ita da dama wasu malamai suna cewa rukuni ce eh, ita niyya ba eh, da dama wasu malamai na cewa niyya rukuni ce saboda ba a yin ta sai lokacin da za a yi sallah din a kuma ba za a yanke ta ba sai an gama sallah wasu kuma malamai na ganin a'a ita ma wani bangare za ka kira ta da da ainihin sharaɗi ko eh tun da kamin ka fara sallah ai za ka ƙudurta a ranka za ka yi mi ba wai sai ka shiga sallan ba ba sai ka shiga ba eh to amma dai an fi kawo ta a layin rukunai e, ita ma dai niyya an yi bayanin ta a karatun al'akhdari ko da yadda ake yin ta da abubuwa e, haka ba a karatun shi ma al'izziya shi ma dai an yi bayani to a iya komawa can da ma'anarta da yadda ake yin ta duk an yi bayani wata kabiratul ihrami da kabbara harama ita ma fardun farilla ce ita ma dai zance mafi inganci rukuni ce eh takabiratul ihrami rukuni ce to kaga fardun anan da ma'anar rukunun rukunun tunda ba a sallah sai da ita ita ce ma mabudin sallah wal qiyam da tsayuwa laha ga ita kabbara harama din fardun farilla ne kenan ba a yanta a zaune ba a yanta a duke dole sai mi sai a tsaye to daga wannan malamai suka ce in mutum ya kabbar harama ba a tsaye ba ba ta yi ba wa qira'atul fatihati kuma lafazinta shine Allahu akbar wani lafazin ba zai isa ba a gun malikawa ba za ka ce Allahul azimu ba ko Allahul a'la dole ne Allahu akbar za ka ce wa qira'atul fatihati idafa ne da karatun fatiha fardun farilla ne ita ma dai kaga rukuni ce fatiha rukuni ce a sallah eh kenan fardun anan da ma'anar rukunun eh, ma'anar rukuni karanta fatiha rukuni ce shi ma dai mun yi ka- mun yi bayani a karatun al'akhdari ko saɓanin malikawa game da karanta fatiha wasu malamai na ganin a cikin kowace raka'a fatiha wa- rukuni ne kowace raka'a dole ne a yi me Yau, wasu kuma malamai suka ce a'a mafi yawan raka'o'i in sun ka samu fatiha to 'yan kaɗan ɗin ko ba su samu babu komi wasu kuma suka ce a rabin raka'o'in sallah in rabin raka'o'in sallah suka samu fatiha sauran ko ba su samu ba wasu kuma suka ce a mafi karancin raka'o'i shine raka'a guda in raka'a ɗai ta samu fatiha a sallah sauran ko ba su samu ba ba- ba wani abu Eh, su sun ce kawai muradi dai ya zamo sallaka an samu fatiha a ciki eh to shi ma dai an yi wannan bayani a cikin karatu al-akhdari wal qiyamu laha da tsayuwa domin karanta fatiha fardun shi ma farilla ne war ruku'u da yin ruku'u tare da yadda ake yin shi da sifofinsa shi ma fardun farilla ne war raf'u minhu da daguwa daga ruku'u fardun shi ma farilla ne to shi ma ruku'u kaga rukuni ne eh to duka dai da ma'anan rukuni ne yake kawo su wasu judu fardun haka ita ma sujuda dole ce rukuni ce farilla ce da siffarta yadda ake yinta warraf'u minhu fardun da ɗaguwa daga ruku'u shi ma dole ne wajibi ne wal julusu da zama fardun farilla ne eh fardun farilla ne to shi ma wannan zaman da ya kawo a nan a shi ma zance ne wanda ba shi yake cikin littattafan mazhaba ba Eh, don zaman tafiya ba wa- ba wajibi ba ne amma akwai zaman da yake wajibi kuma gashi nan zai ambace shi Eh, amma dai zaman tafiya da na farko da na biyun duka ba wajibi ba ne su kaga shigo da shi a matsayin farilla to shi ma da ɗan gyara shi ma a nan Mm? akan saka shi cikin sunnoni ko yawwa shi yasa aka ce in baka yi shi ba za ka yi sujudu sahawi na qabliya eh to bai kamata ya ambaci wal julusu ba a layin farillai an gane Mm. ko kuma ya zamo kuskure ne a nuskanku ya samu ku shi Mm? bai sa muku ba Mm, to shi ne daidai sai ya zama wasu judu fardun warraf'u minhu fardun sai ya zama wal julusu sani eh shi ne zai biyo bayan warraf'u minhu fardun kenan wal julusu fardun zai zama kuskure eh wal julusu sani da zama na biyu kadara ma ya qa'u fihi salamu alaikum fardun to kaji wanda yake wajibi zaman da sallama take aukuwa a cikinsa ma'ana 'yan mintunan da zaka ce assalamu alaikum to wannan kimanin zaman shi a farilla amma na karanta ta hiyafa eh aga sunna ne ko sawa'un na farko da na biyun wali itidalu da daidaita shi ma fardun eh farilla ne waɗumaninatu da nutsuwa shi ma ima farilla ne ko yawwa saboda haka ana buƙatar gaban mai sallah ah, su zamo a natse itidali shi kuma ana buƙatar komai ka yi shi yadda ake buƙatarsa fi arkani salati wajen bayar da rukunnan sallah fardun farilla ne wassalamu da sallama minas salati daga sallah fardun farilla ne wa tarkul kalami da barin magana fi salati a cikin sallah fardun shi ma farilla ne barin magana magana ana nufin wadda bata shafi sallah ba mm? eh wadda bata shafi sallah ba to ita ake magana rashin yin ta dole ne tunda Allah ya ce wa qumu lillahi ƙanitina to ya zo cewa ƙanitina ɗin nan da ma'anar sakitina e, ku tsayu ga Allah kuna masu shiru kuna masu kawaici eh domin kamin sauka wannan aya to sahabbai in suna sallah suna magana da junansu kuma ana sallah tunda ba hana ba eh to amma da ta sauka sai suka daina intaha babu fara'idi as-salati to babe mai bayani akan farillan sallah ya zo ƙarshe kuma nan za mu kwana darasi na biyu sai a tashi babu sunanis salati inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh